فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya jama'atul muslimin muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda cikin kaddara su daga nabin dama su da aminci wasu ya zai rayu kuma kuma ba mu dama duka halarta wannan masallaci mai albarka na STM da ke Madina B a cikin birnin Niamey a jamhuriyar Nijar dan karatun littafin mu na al-usulus salasa wa adlatuha na al'allama sheikh muhammad bin abdullahab allah ji kansu da dama da sauran musulmi wanda muke gabata su a duka ranar litinin wanda wannan litinin ta yau ta dace da ashirin da takwas ne ga wata na bakwai miladiya dubu da ashirin da biyar wanda ya dace da uku ne ga watan biyu hijiriya ta annabi muhammad sallallahu shekara 1447 kuma wannan shine darasi na sha ɗai mun kwana ina eh to shahi na nawa shahi na sha uku yawa sha hudu martabatu thalisa yawa almartabatu thalisa kusan malin ya mune bane ya ce martaba ta musulunci guda uku ne martaba ta farko mutum ya zama musulmi in ya ƙara daraja sai ya zama mumini in ya ƙara daraja sai ya zama muhusini muhusini shine kololo daraja an karzan cikin muhusini inna allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun to shine ya yi mana bayani akan martaba ta farko ta musulunci yace tana da sharuɗin ta shikashikanta guda biyar mun gani ya yi mana bayani akan martaba ta biyu ta imani shi ma yana da rukunin shi guda shidda mala ya karanto mana mun gani to yanzu mun cima martaba ta uku ita ce al-ihsan mala yace al-martabatu thalitha al-ihsan martaba ta uku daga cikin wato matakala kenan ko a ce mataki ko matsayi na uku daga cikin matsayi na addinin musulunci shine ka zama musulmi yace rukunin wahidin rukuni ne ɗaya daga cikin rukunai guda uku na musulunci kama fil hadisi kama yadda zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da malaika jibril ya tambaye shi game da ainihin ihsani sai ce mishi an ta'budu Allah ka annaka tara ka bauta ma Allah kaman kana gane shi fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka gane shi to shi yana ganin ka shine yanzu mutun na yasa ka aiki sai zo doho kujira yayi zamane ka hama ido yana kallon ka kana aiki kaga zaka ƙuri'a da ka wajen wannan aiki mai kyau tunda ya tsare ka kuma kana son lalle shi ya bada aikin nan hamma in ma zai nemi wani mai irin wannan aiki ya ce ka tai ka nemi mai saboda ya san kai da ka iya ka san ire-iren kwanu suka iya kenan kaga za ka yi mai kyau to shine duk lokacin da kaka yi abu ana kallon ka in dai kana son shi wanda yake kallon ka dan shi kake yi to kaga za ka yi abu mai kyau babu kisa za ka hito ka yi shi san fursan ne to shi yasa duk wanda yake bauta ma Allah yana suranto yana kaddarta yana kwatanta cewa Allah na ganin shi lokacin da yake wannan ibada to zai yi ta san fursan bayar da komai ko ba haka ba shine ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin shi fa'in lamta kun tarahu in kai ba ka gane shi eh haka na ba ka gane shi to fa'in na wuyar haka shi kan Allah yana gane ka wa dalilu qawluhu ta'ala dalilin ku haka budar Allah madauki sarki yace inna Allaha ma'al ladina taqaw Allah yana tare da wanda suka ji tsoron shi da taimakon su wal ladina hum muhsinun da kuma wanda su muhsinina idan ka zama muhsini to kana cikin waɗanda Allah yake taimakon ka Allah shi zai biya maka bukatocinka shi zai maka jagoranci akan al'amuranka komai sai ka ga yana ta gurgurwar da kake so wa ƙaunu ta'ala da kuma faɗar Allah maɗauki sarki da ya ce wa tawakkala alal aziz rahim ka dogara ga mabayin nan mai jin ƙai allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka lokacin da ka tashi kana sallah cikin duhun dare wa taqallubaka fi sajidin kuma yake ganin jujjuyawarka a cikin masu sujara lokacin manzo Allah sallallahu alaihi yana kallon Baitul Maqdis yana sallah me amma yana roƙon Allah ya maida shi ya rinka kallon ɗakin Ka'aba to lokacin da yake sallah ya taha cikin dare sai ya ta roƙon Allah ya maida shi rinka kallon ɗakin Kaaba ya yi son haka to shine Allah ta wata qallubaka fi sajid innahu huwa samiul alim shi Allah mai ji ne kuma masani ne dan haka da ta ta ya sai Allah ba manzo Allah sallallahu dama yace to yanzu ka walla ka huskanci al-qibla arna la taqalluba wajhaka fi samai falan walli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai ku to yanzu ka huskantar da huskarka wajen masallaci mai alaran ana sallah ne fa sai waga ayat sauka sai mutane suka juyo aka kalli dakin Kaaba eh ana cikin sallah a ba a mace ba suna cikin sallah sai an ka jiyo an ka yallaye shi na to kenan sai wa ƙaunu tare da faɗar allah maɗauki sarki ya ce wa mata kuni fi sha'anin wa mata tulu minhu min qur'anin wa la ta'malu min amalin illa kunna alaikum shuhudan istafiduna fi wa ma takunu fi sha'anin baka kasance cikin wani sha'ani ba wa ma tatlu minhu min qur'anin baka karanta wani abin karanta ba wa la ta'malu min amalin baka aikata wani aiki ba illa kunna alaikum shuhudan face muna nan halarci lokacin da aikata kan kenan ka san duk abin da zaka aikatawa Allah yana naharta gaban idan su kake kenan ka sani tunda yana ganin ka ko ka san mai hidda ka ko ba haka ba duk wanda kake yi aiki yana kallon ka kaga za ka yi aikin nan mai kyau in mara kyau na ba za ka yi ba in dai ana kallon ka dama manzo Allah ya ce al-ismu ma haka fi nafsika wa karita an yatsali alaihin nas zunubi shine abin da kai ma kai kai ga zuciya kana kana kyaman mutane su gani don abin da zunubi ne ba ka so mutane su gani ko ba haka ba to yan abin kwarai na ko ba ka shakka gaban kowa sai ka bude gaban ka gaba gadi Allah ya ce illa kunna alaikum shuhuda face dai duk abin da ku aikata muna nan halarce muna dakon ku istufidu na fi lokacin da kuke kutsa cikin aikata wannan aiki wa dalilu min sunna to dalili daga cikin sunna ku ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cewa muhsini shine daraja ta uku a cikin addinin musulunci kuma ita ce daraja mafi kololuwa shine hadisi jibril al-mashhur hadisi na mala'ika jibril wanda shahararre na an san shi yara 'yan wanda suka fara karatu tunda ana fara musu da arba'un hadisi kuma akwai cikin arba'un hadisi shi yasa yace al-mashhur hadisi ne sananne ani umar bin al-khattab da umar dan khattab radiyallahu anhu ma dalla tabbata gare su qala tabayana ma ana julusun inda nabi sallallahu alaihi wasallam muna zamne wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kwatsam dala alaina rajulun sai ga wani mutum ya billo muna sharidu bayadu thiyab mai tsananin fararen tuwahi sharidu sawadi shar mai tsananin bakin gashi la yura alai athar safar ba a ganin alamun yayi wata tahiya wala ya'rifu minna ahadun ba wanda ɗaya daga cikin wanda ya san shi inji sahabbai kenan hatta jalasa ila nabi sai da zo manzo Allah sai ya zamne fa asana rukubatai ila rukubatai sai dora guwawansa zuwa guwawan manzo Allah wa ba kafaihi ala fakhri ya dora tafuka hannuwansa bisa katattaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala sai ya Muhammad akhbirni anil islam ya annabi Muhammad ka bani labari game da musulunci menene musulunci fa qala rasulullah sai manzo Allah ya ce musulunci an tashar Allah ila illallah ka shariba an bautar da sai Allah annabi Muhammad rasul annabi Muhammad manzo Allah ne wata kima salat ka tsaya salat ta zakka ka bada zakka ka soma Ramadan ka azumci wata Ramadan wata hujjal baita ka ziyarci dakin Allah in sa ta ilai sabila in ka samu iko da hanya qala sai wannan mutum yace sadaka ta kai gaskiya fa ajibna lahu sai mun Umar yace sai muna mamaki wannan mutum yasaluhu ilai ta bai manzo Allah ya mai jawabi wai sadiq kuma sai yace gaskiya ne qala sai wannan mutum ce fa akhbirni al iman ba Allah bari game da imani qala sai manzo Allah ta an tumina billah kai iman da Allah wa malaikatu da malaikun sa kutubi da tawansa wa da manzannin sa wal yawmil akhir rana karshe wa tumina bil qadar khairi wa shari kuma kai iman da kaddara ta alheri ko ta sharri qala sadaqata wannan mutum ce manzo Allah kai gaskiya qala sai ce to fa akhbirni al ihsani ba ni labari menene ihsani qala sai manzo Allah ta anta abra Allah ka annaka tara shine ka bauta Allah kuma kana gani shine mahalla shahid abinda muke so mu samu kenan fa in lam takun tara in ka ba ganin Allah fa innahu yarak to Allah yana ganin ka kenan yanzu ka bauta ma Allah ka kaddar Allah yana ganin ka wannan shi zai baka dama kai ibada mai kyau ka tsaftace ibadarka da duk neman suna da neman yabo da neman ka kusatar da wani ba kawai Allah kawai kake kake da shi idan ka kaddar yana ganin ka qala sai wannan mutum yace ba akhbirni an sa'ati to yanzu ba na labari tashin kiyama qala sai manzo Allah ce mal masulu anha bi alama min sa'at wanda an kai mai tambaya bai wanda ya tambaya sani ba mana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bai mala'ika jibril sanin yaushe ne da yin tashi gama su duka sun jahilce ta ba wanda sun ta sai ce to fa akhbirni ana marata ba ni labari yadda zan gane alamomin tashin kiyama qala sai manzo Allah ce an talida al'amata rabbata shine baiwa ta alhi ubangijinta malamai suka ce baiwa ta alhi ubangijinta yana daga cikin haka shine kaga yarinya ga ta zamna a cikin gida amma uwa take aikace aikace wani wanke wanke da dahuwa da dori ga ɗaya ta zamne tana ta whatsapp tana ta shiga youtube da facebook da sauransu ko dai wani abu ne makamata haka wasu kuma suka ce na daga cikin abin da a gane baiwa ta haihuwar gijarta shine misali sarki ya auro baiwa yanzu sarki ya auro baiwa ko yanga ko ko sadaka ko kwarkwara don ana ta haka in ta aihi diya ita diyar ba baiwa ta ba ba ku yanga ta ba kwarkwara ba ce diya ce hurriya mai yanci tunda sarki ya aihi ko ta yanzu watan uwarta mitata bai wata ta yanzu ga ɗiya ita ta zama hurriya mai yanci ɗiya amma ga wata baiwa ta gana da cikin alamomin haka wanda ake samu sosai inda aka yi yaƙoƙi da sauransu wa an tara lafufata ka ga marasa takalma al'urata marasa tufafi al'alata talakawa ri'a sha'i makaya dabbobi cikin daji cikin ƙauyuka su shigo birni ya taɗawaru na firbin suna moye mai gidaje mutum ne wanda aka sani makiyayi ne marasa tuwahi talakawa ne yau ga su cikin maye-mayen biraje suna gina itajar-itajar eh ga shi nan zahiri wasu shahir shahir min aliha ga shi nan ana gani haka nan ga gane eh kala sai wannan mutum fa mutum sai tashi ta yatai falabithna maliya sai na umar ce sai muka zauna tsawon lokaci manzo Allah ba ce mana komai ba mu ce mai komai ba wangare mutum ya tambaya ta yata fa kala sai manzo Allah ya ce ya umar ya kai umar a tadari mani sa'il ka san ku wannan mutumin da ya zo yi wanga tambayoyi ƙultu Allah wa rasulu alam sai na umar ya ce Allah da manzon su suka yi sani ƙala sai manzon Allah ce ha za jibril to ka sani wannan ba mutum bane ba mala'ika jibril na yan rikide yau shiga ta mutane saboda Allah ba mala'iku dama suna iya shigo irin ta mutane kawai da shaidan Allah ba shi dama yana iya zama jaki ya zama kare ya zama damisa ya zama wani abuwa dai korewa ce Allah ya ba su tasiri kamar yadda yanzu in ka tashi za ka kaikai za ka tashi Allah hore maka ba sai ka wahala ba ko ba to haka na suma Allah hore musu zai kira su zama wani abu horewa ce Allah hore ba sai sun wahala ba ba su jin wayaye to shi ma mala'ika jibril yana zama duk abin da Allah ba ci dama ya zama ka ganin sai zai zo da siffar mutum ya zama mutum sai ce atakum ya zo muku ne yu'allimukum amra dinakum dan ya koyar da ku al'amarin addinin kaga ya shehe da muna rukunan musulunci guda biyar ya samu su Allah faɗa mana su rukunan imani guda shidda shi kuma rukunan ihsani guda ne shine an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ko ba haka to in lokacin ko to nan zamu dakata dama minti goma na ba da yake ba abin da kwana daga Allah ne kuskure Allah shi ya yi mana subhanaka la bihamdika inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk